على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن اصطفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau kwanan wata sha hudu ne ga watan safar ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da tara ga watan nau ne hudu kai ko ga watan tara ke hudu ga watan tara shekara ta dubu shekara ta dubu biyu da 23 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na alƙur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wato masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da ke sabuwar gandu wanda yau muna darasi na biyu a cikin suratu annaml za mu tashi aya aya ta aya mu fara dai daga aya ta ta shida Allah rahman na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم na'am إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر na'am سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون na'am فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya faru na kisa annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da iyalinsa lokacin da ya kama hanya tafiya zuwa ƙasar Masar ya bata a hanya kamar yadda muka fara ba da bayani da ya bata a hanya sai can ya hango wata wuta shine sai ya ce wa iyalinsa inni anastu nara لعلي أتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون na hango wata wuta ga ta can ko dai in zo muku da labarin abinda muke nema ko kuma in zo muku da yanki na ita wutar la'alla kwa ji ɗumi da ita mun yi bayanin wannan a satin da ya gabata da aka ya ce musu zai je kuma su zauna zai zo ba su labarin hanya da ta ɓace musu tunda in ya je wajen wutan nan zai tarar da bayani akan hanyar to hakan ya je yana zuwa shine Allah ce falamma ataha falamma ja'aha nudiya an buri kaman finnari wa man haulaha sai aka kiraye shi sai aka yi addu'a sai ji ana cewa Allah ya albarka ga wanda ke cikin wannan wuta da gefenta na yi bayanin suwa ke cikin wuta kuma suwaye ke gefen ke gefenta duk na yi bayani man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin kwatsam sai ji ana cewa ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim ya Musa innahu lallai wannan al'amari wannan sha'ani ai ni ne Allah kawai sai ji ana cewa innahu ana Allahul azizul hakim aka sanar da shi cewa wanda yake magana da shi a wannan lokaci yake ganawa da shi shine wato rabbuhu Allahul azizul hakim ubangijinsa Allah mabuwayi mai hikima allazi azza kulla shay'in wanda yafi kowa wa qaharahu wa ghalabahu ya rinjaye kowa ya fi kowa tabaraka wa ta'ala alhakimu fi aqwalihi wa af'alihi mai hikima a cikin maganganunsa mai hikima a cikin ayyukansa da haka yanzu an gaya masa cewa to gafa Allah da kansa ya ce shi shi ne yana magana da shi a harmar sai ce ne wa alƙiyarsa وألق عصاك haka فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون Allah ya ce da shi wa alƙiyasa jefa sandarka naman na gaya muku annabi Musa yana da sanda a matsayin mu'jiza da yake yawo da ita duk wanda ya san tarihin annabi Musa ya san shi da sandarsa Allah ya ce jefa wannan sanda shine wa alqiyasa falamma ra'aha tahtazzu ai falamma ra'aha tataharraku yayin da ya ga sandar tana motsi shine tahtazzu tana motsi ka annaha jannun kamar wata macijiya ce karama irin karamin maciji mai yawan walai walai walai walai haka sandar ta zama walla mudbiran wala yu'aqib sai juya ya gudu bai yi kowaiwaye ba kamar yadda muka yi bayani bai juyo ba a laraba akan ce akaba fulanun idza raja'a wa kullu raji'in mu'aqqabun ko mu'aqqibun duk wani mai dawa raji' له معقبات من بين يديه ومن خلفه الله يقول يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون يا موسى kada ka yi tsoro kada ka firgita karka tsorata lallai ni manzanni ba sa jin tsoro a wajena saboda na amintar da su to babu tsoro a tattare tunda kai manzo ne to karka ji tsoro a nan Allah ya bashi garanti ya kwantar da hankalinsa ba abin da zai same shi amma wannan tsoro ne na wani abun duniya haka tsoro abun firgici amma suna tsoron Allah ne ko ba haka bane la ya kafu ladayyal mursaluna din ba ana nufin har Allah ma ba sa jin tsoron sa ba kar wani ya ce ai Allah ya ce manzanni ma ba sa jin tsoron sa a'a a wurin sa wani abu na firgici wani abu na tsoratarwa wani abu na gigitarwa na duniya manzannin Allah ba sa jin tsoro sam a wajen shi wato a wajen Allah tabaraka ta'ala lokacin da suka zo ganawa da shi me yasa yace jifa a sadin sa sandarsa dan ya nuna masa wani dalili na cewa ya faga mu da Allah kuma shi Allah shine yake yin abin da ya ga dama alfa'ilul muqtarul qadiru ala kulli shay'in yau ga sandarka sanda ce ta itace amma tun da yanzu ka zo wajen Allah to Allah tabaraka wa ta'ala ya sarrafa sandarka ya juya maka ita ya sa ta ta zama mamacijiya dan shi mai iya komai ne tabaraka wa ta'ala yayin da annabi Musa ya jefa wannan sanda take ta dawo macijiya mai ban tsoro kuma babban maciji a mai tada hankali amma mai walai walai walai kamar irin walai walai da ƙananan macizai suke fi sur'aci ko sur'acin haraka to shine Allah ya ce falan ma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun kai ka ce jan ce ba wai ita sandar ce ta zama jan ba ta yi kama ne da jan aljan nau'i ne na wani maciji cikin macizai da ake da su wanda maciji ne mai yawan gaggawa kuma mai yawan motsi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi naha an qatli jinanil buyuti haka yazo a hadisin naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli jinani al buyut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kashe macizai na gida macizai na gida hadisin bukhari da muslim kaga sai ce jinanin buyut ka annaha janun kenan janun din ana nufin maciji nau'i ne na maciji to akwai macizai na gida jama'a duk wanda ya ga maciji a gidansa kada ya gaggawar kashe shi duk wanda ya ga maciji a gidansa kada ya gaggawar kashe shi saboda wasu ba wai macizai bane kai tsaye aljanu ne da haka in ka kashe shi to ba mamaki ‘yan uwansa su ɗau mataki akan kataki kai ma bidan da ya ma baya zama a cikin inda mutane suke wucewa zai tafiya zai zai yi maciji ya zauna a gidanka gidan da kake zama maciji ya ta zama don ya cutar da kai ba a fita zai shi yasa kar kai gaggawan kashe shi ka yi istizani ma'ana neman izini ka sanar da shi ka yi masa wa'azi kamar yadda ya zo a shari'a ka ainihin wato ce in shi bawan Allah ne ya fita daga wannan gida da kuma insha Allah ta'ala zai zai fita wani sahabi wata rana a riwaya ya dawo gida a Madina kawai sai ga matarsa sabuwar aure a kofar gida ba mayafi daka mata tsawa saboda kishi irin na sahabbai ya za a iya ga matarsa ba mayafi kuma a waje kaga dai mu matan mu kan sai dai hakuri tare ma za ku fita unguwa in ta rena maka hankali sai ta sauke gidan a ƙasa iyayen da ta rena ka iyayen da za ta maka wallahi ce ce ki koma gida me fito da ke malam din namiji yana kishin matarsa ai mutum yana son matarsa ta yi lullubi ta rufe jikinta saboda kar wani ya ganta amma matan ba sa gane sai su dauka wai su buɗe lullubi buɗe jikinsu wai burgewa da to akwai wani birge wanda za ke sama da mijinki ke da kayan mutum ɗaya ne yaushe za ki je ki tallata ma wani to rashin kishi ne ita kanta mace ta rinka bayyana adanta da kwalliyarta ga wani ya ganta bayan ga mijinki na sunna shine ya kamata ki mai da yi daka matsawa ta ce kai ka zo ka leƙa gidan ka ga me yake faruwa ya leƙa sai ga macici kawai ya ɗauki makami bai yi abin da aka ce a yi ba ya manta da annabi ya ce na harusansa an katli jinanil buyuti an hana a rinka kashe macizai na gida ya kashe macizai yana kashe shi malam take shi ma sai kaf an buge shi ya mutu labari ya kira manzo Allah sallama kaji kaji ɗaya daga cikin sabon ka ga abin da ya same shi sai manzo Allah ya ce to daga yau ɗaya daga cikin ku idan ya zo gida ya ga maciji to kada ya yi ƙoƙarin kashe shi kai tsaye haka ya yi masa wa'azi ya haɗa shi da Allah ce fita inna Allah ne zai fice ya bar gidan da kansa in ka ba shi ɗan lokaci kwana ɗaya biyu uku za ga ya lallaɓo ya zo ya fita ko ka buɗe ƙofofi za ga ya fita da haka in mutum ya je gidansa kai da gidanka da tayil gidanka da siminti gidanka da kaza in ka ga maciji a gidan kar kai gaggawan kashe shi inda ka yi karatu ka je makaranta ko ka sa a kore shi ko ka nemo mai iya kama maciji ya kama shi ya fita da shi amma kai ne ka sa makami ka kashe shi za ka iya samun matsala wani kuma za ga kango ne yana kusa da kango ne daji haka ko kango da ba a abin nan macizai suna zama a cikin kango suna cin abincin su to yanayi zafi in zafi ya zafi yana fito da maciji to in ya fito din ba wai ya fito ne ya cutar da kai ba ya fito neman abinci ko shan ruwa ko neman kwari da zai ci amma asali ma an ce in maciji baya iya rayuwa inda mutane suke kullun zirga zirga shi jininsa da ɗabi'arsa baya iya haɗuwa da mutane in ka gan shi to ka san wata larura ta kawo shi sai dai kuma in an ga watakila zai ta'addanci an yi an yi bai fita ba to wannan kuma shi ma shawara a nemi wanda suka iya kama shi ko suka iya tasarrufi da shi ba sai wanda ya sha magani ba shi maciji da kake gani iya tasarrufi ne da shi akwai wanda in yana da sanda guda biyu a hannunsa to zai iya kama maciji ko ya kashe maciji kawai zai rinka bin sa ne da sandar in ya taho yana kora shi yana wasa da sandar yana kadawa haka yana kora shi kaf in ya daga kan haka sai ya buge kan sai ya danne da ka rike bindin shi kenan kana daga shi haka to zance ya kare ka daga shi ka tsiya yadda goban ne ta abin nan ko mutum ne yanzu ka daga shi haka ka daga shi haka zai iya cutuwa to dabarar da suke sun daga shi sun make kan in sun make kan kamar in ka make kan mutum yana gigice shi ma gigice ke zai kuma zai iya ba komai ba sai ka rike makogoron shi kenan ko da da guba din a jikinsa amma wannan sai wanda suka iya ni ma da nake muku bayanin nan zaƙin baki ne kurin wallahi ba iya ne yanzu yanzu in kuka kawo maciji na zan ce muku jama'a sai dai mu tashi mu ƙara gaba ƙwarai da gaske amma dai mun gama su yi suna yi kuma suna mana bayani kar wani ya ce wannan malamin ko ya taɓa wasa da maciji ne yawwa Allah ya mana abuwa to wannan kenan um, walla mudbiran walam yu'aqib na yi mana bayani aka ce ai baya kowai waye bai ba to ya tsorata ne to anan malamai suke cewa ba aibu bane ko mun imanin mutum da tsoron Allah sai in ya ga wani abu ya firgita shi yanzu ko mun takawar mutum da tsoron sa yana kiyamul laili yana azumin nafila yana kaza yana kaza wani abu zai iya tsoratar da shi dan karami jin tsoron maciji ba jin ba rashin tsoron Allah bane jin tsoron kunama ba rashin jin tsoron Allah ba ne ka firgita ka ga wani abu haka ya fi ya gigita ka wannan ba rashin jin tsoron Allah ba ne ku gane wannan da haka da aka ce Musa alaihi salam ya ga maciji sandarsa ne ta zama maciji ya danna da gudu bai juyo ba to wannan fa bai taba imaninsa ba bai taba takawarsa ba yanzu ga mutum da takawa ko limami ne ma ko malami ne kwado guda ɗaya sai hana shi zakar kwado wani kuma kyankyaso in dai ga kyankyaso ba zai iya zama a wurin ba sai duka je yana ya wuce ya wuce yana dage kafarsa Allah ya jarabe shi da tsoron kyankyaso bera yakan hana wani ya kwana a gidan shi bera mai gida guda wallahi yana iya fitowa waje ce wallahi bera ne a gidan nan a dangare in ya shiga falon mutum akwai wanda wallahi ba zai iya zama ba to ba ma wannan ba sauro akwai wanda ya gaya mai ce malam ka gani nan ba na iya kwana da sauro ɗaya a ɗaki na ce sauro ce wallahi in dai akwai sauro kwaya ɗaya wallahi malam ba na iya bacci na ce ɗan gata Allah kawo ka garin mu ka sha sauro haka ɗabi'a take to amma wannan ai ba rashin tsoron Allah bane yanayi ne kenan jin tsoro alkhawf din nan ɗabi'a ce ta ɗan adam a kwala wani abu faru ka tsorata ko barawa ya zo gidanka zai maka ta'addanci ka tsorata wannan duk ba rashin tsoron Allah bane kada ce haba yanzu wannan duk tsoron Allah sa ya zo yan fashi sun gigita shi ko kaza a wannan bai da alaka Allah sa kuna fahimta kuma kuna ganewa da haka da aka ce walam yu'aqib walam yaltafit min shiddati faraqihi kenan Allah ya ce to dawo la yakhafu ladayya al-mursaluna illa man zalama ala rabbi na'am
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم yace to wanda zai ji tsoro kam sai dai wanda ya zalunci laman zalama ya zalunci ya canja kyakkyawa da mummuna maimakon ya aikin kwarai ya aikin ya juya da mummuna fa inni ghafurur rahim a to ni mai gafara ne mai ainihin wato a jin kai a nan gurin Allah tabaraka ta'ala ya nuna mana lalle akwai wanda zai ji tsoro firgici ya haɗu da Allah duk wanda bai yi daidai ba ai daman bai zai so gamuwa da Allah ba to shine man zalama wanda ya zalunci ko ya yi shirka da Allah ko kuma azulmul ma'aruf sanannen zalunci ya zo ya aikata mummunan aiki to wannan kam zai ji tsoron gamuwa da Allah don tabbas Allah zai ɗau mataki a kansa wannan istisna'i ne mun akwai bushara mai girman gaske ga mutane cewa anna man kana ala shay'in thumma aqla'a anhu wa raja'a wa taba ibn kasir yace duk wanda yake kan wani abu na laifi daga baya ya koma ya tuba ƙarya ne haram ne zina ne sata ne zalunci ne cutar mutane ne mutum ya gane daga baya sai ya tuba baddala husnan ba da so da ya yi so ya aikata mummuna to amma yanzu daga baya kuma ya dawo maimakon mummunan ya dawo yana aikata kyakkyawa da kan mugun mutum ne to wannan zai ji tsoro amma in mutum ya canja daga mummunan aiki ya dawo kyakkyawa ya koma ga Allah to Allah ya yafe masa wani albishir ne Allah ka yafe mana laifukanmu Allah mun yi laifi mun yi sako amma muna neman afuwarka Allah ce wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni mai gafara ne a kuma mai afuwa ne ga wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau ya yi imani ya aikata aiki mai kyau sannan ya shigo da haka waɗannan ayoyi abinda suke nuna mana lamari na Allah a cike yake da tausayi da jin ƙai da kuma afuwa kar ku yi ƙasa a gwiwa wajen neman gafara da istighfari duk wanda yake aikata wani abu ya tuba duk wanda yake aikata laifi ya nemi afuwa faman zalama sun baddala husnan ba da su wanda ya zalunci wanda ya barna ya dawo ya aikata kyakkyawa bayan mummuna to ni na gafarta mai inji Allah tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce wannan istisna'i ba ya shafi manzanni bane da yace illa man zalama dinnan wannan banda manzanni ba ana nufin banda manzannin da suka yi zalunci daga baya suka zo suka aikata aiki mai kyau ba baya ba sa ciki saboda me la yajuzu alaihim zulm manzanni ba sa zalunci manzo baya zalunci kai tsaye ka faɗa daka wannan istisna'i bai shafe su ba ma'anarsa la ya kafu ladayyar mursaluna innamal khawfu ala ghairihim min adh-dhalimin tsoron yana kan wasu su ne cikin azzalumai wanda ya zalunci kanshi a cikin mu ko wanda ya zalunci wani a cikin mu amma dai ba manzani ba dan annabi manzo ba ya zalunci yasa ce illa man zalama summa taba kenan wannan ya zama cikin istisna'i munqati kamar yadda na faɗa lakin man zalama min sa'irin nasi fa innahu wato ya khaf duk wanda yake zalunci a cikin sauran mutane shi tsoro zai kama shi amma fa in taba baddala husnan ba da su in ya tuba ya canja ya zo yana aikata kyakkyawan aiki bayan yayi mummuna a da to wannan fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne tabaraka ta'ala yaghfiru lahu wa yuzilu al-khawfa anhu Allah zai gafarta masa kuma zai tafiyar mai da tsoro daga a tattare shi wasu malaman nahu suka ce wannan illa din hahuna bi ma'ana wala illa man zalama suka ce ai wala man zalama an gane ko gari la ya khafu ladayya mursaluna wala man zalama summa baddala husnan ba'da su'in kenan lalle manzanni ba sa jin tsoro a wajena haka duk wanda ya zalunci kuma daga baya ya canja zaluncin ya maida aiki mai kyau la ya khafu ladayya babu tsoro a tattare da shi ya zo wajena hal almuznibuna ta'ibuna kai ma da ka aikata laifi ka tuba to wannan yana nuna mana cewa in ka je wajen Allah kana da aminci insha Allah ina fata ana fahimta yawwa dan haka wannan illa din wala ne suka ce kamar yadda Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum nan illa alladhina zalamu minhum ay wala alladhina zalamu minhum kenan ina fata ana fahimta yan uwana shi lamarin ubangiji tabaraka wataala lamari ne ga wanda ya fahimci Allah ga wanda ya fahimci Allah lamarin sa yana da sauki kwarai amma in ka fahimce shi ya Allah ka samu fahimce ka ya Allah Allah ya yi mu za mu yi laifi za mu yi sabo dan Allah ya faɗa cikin hadisi da ba dan Allah ya yi ku ku yi zunubi ku tuba ku yi zunubi ku tuba ba da ba dan kuna yi zunubi ku koma ku tuba ku yi zunubi ku tuba da sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu ba ku ba kenan Allah ya san cewa za mu sabo kuma ya kaddara in mun yi sabon za mu me za mu nemi afuwarsa da rangwamansa ana so idan ka yi laifi ka tuba jama'a annabi ya ce kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabuna duk dan adam mai kuskure ne amma mafi alheri a cikin yan adam su ne wanda in sun yi kuskuren suna tuba illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su yayi zalunci yayi laifi ya canja da yana barna yanzu ya dawo ya ji wa'azi ya dawo ya zama mutumin kirki da baya zuwa sallar jami'i yanzu ya dawo yana sallah da yana tsallake sallah yayi wata ya kiyin wata yanzu ya ji wa'azi ya dawo yana yin sallah kullum baya barin sallah ta wuce masa zalama summa baddala husnan ba'da su yayi zalunci yayi barna ya cirba yayi caca ya bi mata ya sha wiwi ya sha giya ya tsara hanya ya yi satar kaji da 'yan agwagi a unguwarsu ya yi ya yi abubuwa wata rana kaf sai ji wa'azi sai ce kai na daina wannan abu ya sha taba ya sha wiwi ya sha giya ya ce kai na daina illa man zalama sun mabaddala husnan ba da su sai ya dawo masallaci da baya zuwa jami'a sai ya dawo zuwa wajen wa'azi da baya zuwa wa'azi sai dawo karanta Qur'ani da bai damu da karanta Qur'ani ba da sai dawo sada zumunci da in kaga ya je wuri to zina zashi ko neman mata amma yanzu ya dawo yana zumunci da ƴan uwansa da danginsa da yana saba wa uban shi sai dawo yanzu yana bin uban yana masa da'a da uwarsa bata isa ta ce yayi ba yayi yanzu ya dawo yana mata da'a illa man zalama summa baddala husnan ba'da su to shi lamarin Allah malam kai ta laifi kai ta laifi in dai kai tuba na gaskiya to kuma sai ya karba sai ya yafe ba shi yasa ba a so ka ga mutum dan yana aikata laifi ka munanta zato a gansa kai ta faɗan abu a kansa ba mamaki ya zo ya tuba kuma ma wataƙila Allah ya karɓi tubansa ma sama da naka tuba akwai macen da ta yi zina ta yi laifi ta yi laifi a zamanin annabi sabai suka ta zo ta tuba suka rena tubanta annabi ce tab ai wannan tubanta ta yi wani irin tuba mai kyau da za a raba mutanen duniya da tuban ma ya ishe su gaba ɗaya kana ganin mutum a banza banza yana sabon Allah wallahi wani in ya zo tuban da gaske ke tuba akwai wanda ya ce min malam duk wani abu na zunubi da ka sani malam na yi shi na ce tab ya ce kome za ka lissafa kaga da irin abubuwa da ake ji manya-manya a ce cin naman mutum misali bayan shirka ba ya ce kai dai Allah dai ya fi mana kawai amma ya tuba annabi ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru ku nemi gafarar Allah ku tuba fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullum annabi ya ce kullum sai na yi istighfari sau ɗari yanzu ni da kai da muke cikin zunubi sabon Allah dare sabon Allah rana sabon Allah yamma sabon Allah a dandali sabon Allah a gida sabon Allah a ko'ina amma wallahi malam sai ga istighfari ya gagare mu ba ma iya zaman istighfari ba ma iya mutum ya zauna kuri ya ta astaghfirullah a gindin gadansa ko akan gadansa sai shaidan ya baka waya ce ce dan duba dai da zai bari kai ba abin da yake faruwa kenan yanzu aka tashi ba karfe uku da rabi lokacin tahajjudi lokacin istighfari wallahi ara ma in wayarka tana kusa da kai sai ka kana cewa iyali mai komin wayar da dan dan duba na mai komin ki gani idan ka bude ka fara leƙawa sai dai ka ji ana as-salatu khairun minan nawmi ta cinye maka lokaci shi yasa maganin ta ka danna ta wajen caji can ka rabu da ita ka tashi kai ta fafata a kurin in agogo ne ka duba na bango waya tana ci mana lokaci jama'a waya tana hana mu ibada waya tana hana mu kusantar Allah amma mai hankali shine yake warewa wayarsa lokaci ana zargin wani kai aisha neman ka a waya ba a same ka ba da asuba kaza kaza da ja ainihin ina lokacin da nake amfani da ita idan ta zo daidai lokaci kaza kashe ta nake zan shiga wani sha'ani na kuma ba na buɗe ta sai karfe kaza mutuwa aka yi kaza eh na ga sako a kwankwa samun kofa saboda yana da uzuri wani yanzu in kamar masa wayar wallahi cikin dare ma sai abu mai na taɓa kuskurewa na bar wayata na kwanta ban kashe ta ba karfe uku da rabi wani dan uwa ya bugo mu waya kar kar kar haka dai na dan yi takawa na dan duba na ce to sai ba ko hadarin mota ko mutuwa ya daga sai na ji shi hira ma yake matsaya shi sai ya ce akaram kalla na san yanzu an fara bacci na ce ai ba na fara ba na na kai kusan karshe ma wallahi da mu wata yar fatawa ce kuma na ga dama ina da wani prequel da nake da shi karfe ukun dare nace bari in buga maka wannan ni da shi muka yi wannan nace kai amma baka da mutunci baka da kirki nace yanzu kai in gwamnan garin ku ne ko sarkin garin ku ko wani babban mutum zaka kira shi a wannan lokacin wato ni saboda kayan banza ne ka dauke ni wato zaka neme ni ko yaushe ba da haƙƙi ba zan kwanta ba ka takura mu a masallaci ka takura mu wajen karatu ka takura mu karfe uku na dare ka buga mu Allah ya turo ni ni manzo ne aka ce maka? To ni ba manzo ba ne. Wallahi tallahi kuwa. Ni mai koyi ne da manzanni. Ai ba turo ne aka yi akan ka kai kadai ba. In ban baka fatawa ba yanzu ma gobe ma zan ba wani da safe. Wannan su'ul adam rashin ladabi ne wallahi da rashin kyauta. Sai dai larura ko mutuwa ko wani abu. Kuma ko mutuwar ma masana suna cewa ba a ba da labarin mutuwa da daddare. Hakuri ake yi. ka buga mutum wai karfe sha biyu ka ce wani fa Allah ya mai cikawa to ka hana shi bacci kenan musamman in dai na kusa da shi ne to ba a faɗa bari ake sai an yi sallah asuba an gama sai a tuttura amma cikin dare kai ta buga mutane waya karfe uku karfe biyu in dai ka buga wani wanda yake makusancin sa ne baccin ya daina ka cutar da shi wanda kuma zaman sa din bai yi baccin ba ba zai hana wancan mamacin ya dawo da rai ba to me amfani babu fikiwa ciki ko ba da labarin wanin ka ya mutu ko ba da labari mara daɗi kai dare dai yana da wata kususiya tasa ba komai ake da daddare ba gaskiya sai dai albishir albishir din ma wasu suka ce in albishir babba ne karka mai da daddare dan zai hana shi bacci tsabar jin daɗi ya can birginawa yana tunanin kai kaza bashi da safe wani ma zai ce ka bari sai ya ja dumamansa yayi nak ya koshi sai ka masa dan wani abun murnan ma in ya samu ko karyawa ba zai yi ba kamar yadda bakin ciki yake hana mutum ci da sha haka farin ciki ma yana hana mutum ci da sha Allah ya mana akwa Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu to an ma bayan nan mai Allah ya ce wa shi annabi Musa
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين الله ce wa adkhil yadaka fi jaybika shigar da hannunka a cikin wuyan rigarka aljaybu abinda ake nufi shine alqat'u ina wannan yankan wuyan riga inda ake sa maballi wannan ai kaga ana bare shi a bude shi haka wannan shine jayb to Allah ya ce shi ya buɗe ya zira hannunsa a cikin nan to an ce da aljihu jaibu asali abin da muka sani muka a noman larabcinmu jaibu aljihu ne to aran aran sunan nan sunan nan aka ara sai aka ba wa wannan amma asali wannan yankan wuyan shine aljaibu da aka shigar da hannunka a cikin wuyan riganka ba wai ana nufin shigar da hannunka a cikin aljihunka ba ko ba ka bane ba yawwa wasu kuma suna fassara shi a to ai shi ma jaibun yanka ne a shi ma nan ba gashi abu da yake ba suka ce aljebu duk inda aka yanka a riga suka ce to ai aljihu ma ba ga riga ce ake yanka ta ba me bambancin yankin wuya nan da kuma yankin aljihu na gefe ko na gaba to shi yasa za ga wasu ma ba sa wannan ƙarin bayanin wato a kawai cewa suke saka hannunka a cikin aljihunka malaman tafsiri suka ce a annan Musa yana da wata riga ta yaƙi wanda ba ta da hannu na abinan rigar ta yaƙi ta gashi ce kuma shi ne sai ya shigar da hannun yana shigar da hannun kawai sai aga hannun yabruk yana tawalƙiya walai walai walai walai shi ne Allah ce ta bai za'a min gairi su'a za ka hannun zai fito fari kal yana kyalkyali ba tare da wata cuta ba ma'ana ba tare da kuturta ba a san idan kuturta ta kama mutum hannun yana bushewa sai wani farfari to wannan farin naka na kyalkyali ne shine min ghairi su takhruj bayda hannun zai fito fari kal yana kyalkyali min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba ko kuturta fi tis'i ayatin ila fir'auna a cikin ayoyi guda tara wanda Allah ya turo ka da su ai ma'ana hadhihi ayatun min tis'i ayat anta mursalun bihinna wannan hannunka yayi kyalkyali din ɗaya ne daga cikin ayoyi tara alamomin annabtanka guda tara da Allah ya turo ka da ya turo ka da su ila fir'auna wa qaumihi ka tafi wajen fir'auna da mutanensa ka je ka same su innahu innahum kanu qauman fasiqin Allah ce lalle fir'auna da shi da mutanensa mutane ne sun zama suna cikin mutane waɗanda suke fasikai in an ce fasiki wato wanda yake mai fita daga yi wa Allah da ɗan wana musulmi wannan aya dalili ne kwarai da yake nuna mana ƙarfin mulkin Allah kuma shine alfa'ilul mukhtaru mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma wannan aya tana nuna mana gaskiyar dukkan wani manzo da Allah ya bashi wata mu'jiza saboda Allah tabaraka ta'ala shi da kansa yace shigar da hannunsa a cikin rigarsa idan ya shigar da hannun ya fito da hannun zai fito yana yalki yana haskakawa sama da duk wani haske da ka sani ka annaha qit'atu qamar malamai suka ce wallahi hasken hannun annabi Musa din nan da ya cire kai ka ce wani yanki ne na wata yana kyalkyali kamar yadda walƙiya take kyalkyali walai walai walai fi tisi aya yace waɗannan ainihin wato cikin ayoyi ne guda tara da Allah ya niyya ya karfafe ka da su kuma ya sanya su burhanan laka ila fir'auna wa qaumi hujja ne gare ka da fir'auna da mutanensa innahum kanu qauman fasiqin ayoyin nan sune wanda Allah yake da a mafadacin cikin suratu al-isra wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinat aya ta 101 kamar yadda mun yi bayanin wannan a baya can ayoyin nan da Allah ya karfafe shi da su to sai Allah ya sake cewa فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ce falamma ja'atum ayatuna mubsiratan yayin da ayoyinmu suka zo musu mubsiratan wato a bayyane bayyinatun wadihatun zahiratun kin a fili karara zahiri mana lokacin da ya je musu suwaye musun nan ne fir'auna da mutanensa da waɗannan ayoyi qalu hada sihrun mubin sai suka ce ai wannan sihiri ne mabayyani sun so su yi mu'arada su musu da shi su fada da shi musa su yaƙe shi su me da abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne tsafi ne saboda kowa ya san tsafi aikin banza ne kowa ya san tsafi shirme ne da aka bari su lalata da'awar manzanci su ce tsafi ne shi sa haka aka yi ta cewa annabawa su matsafa ne yanzu duk abin da ka zo da shi na burgewa da wani ɗaukan hankali in aka ce kai matsafi ne dai sai a ce kash a abu ya baci to shi ma ɗin haka suka so su bata shi a cikin mutanen su cewa wannan fa tsafi ne mabayyani da aka kar ku bi shi subhanallah wa jahadu biha Allah ya ce suka ƙaryata waɗannan ayoyi suka musanta wasu taiƙanata an fusuhun rayukansu sun yi yaƙini sun san fa gaskiya ne a ransu ai alimu fi an fusihim annaha haqqun min indillah a ransu sun san cewa abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne daga Allah walakin jahaduha wa anaduha wa kabaruha amma suka yi musu suka yi mukabara suka yi jayayya zulman Allah ya ce saboda zalunci a kawo kansu a zulman min anfusihim sajiyatan mal'una mal'una daman ɗabi'arsu ne suna da tsinanin zalunci wa uluwan da girman kai shine istikbaran an ce ba'il haqq shi yasa Allah ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ka ga ƙarshen mabarnata yanda ya kasance ai unzur ya muhammad kaifa kana aqibatu kufri lura ka duba ka gani ya muhammadu yaya karshen kafircin su ya kasance fi ihlaki llahi iyahum wa igraqihim ta yanda Allah ya halakar da su ya nutsar da su a cikin ruwa an akhirihim daga farkon su har karshen su da sassafe fi sabihatin wahida gari ya waye safiya daya Allah ya harakar da fir'auna da shi da mutanensa to fawal khitab din inji malaman usulu abinda yake nufi shine ihzaru ayyuhal mukazzibuna li muhammad ya ku masu karyata muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ku arna na karshen zamani masu karyata muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljahiduna lima jaa bihi min rabbi masu karyata abinda muhammad ya zo da shi daga ubangijinsa to ku kiyaye fa an yusibakum ma asabahum kada irin abin da ya samu mutanen fir'auna ko ma fa ya same ku bi tariqil aula wa ahra ko ka kuka cancanta ma a halakar da ku saboda Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashrafa wa a'zama min Musa ai annabi Muhammad ya fi Musa ya fi annabi Musa daukaka ya fi shi matsayi idan har an ƙaryata annabin Musa an ga fushin Allah Allah ya halakar ya nitsar da fir'auna da shi da mutanensa to min babu aula wa ara ai Allah ya halakar da wanda suka karyata annabi Muhammad tunda ko annabi Muhammad gaba yake da nan Musa alaihi salatu wassalam kuma hakika hujjojin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da dalilan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato sun fi na Musa saboda Allah ya bashi dala'il al-makrunati bi wujudihi fi nafsihi wa shama'ilihi hujjoji da suke nuna cewa lalle Allah yana nan samamme ne a cikin sifofin manzon Allah a karan kansa da kuma abin da ya gabace shi na bisharori na annabawa da suka gabace shi da kuma riƙan alƙawari da aka yi da zuwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabawan da ba su zo ba ma su kansu Allah ya ce ku yi alƙawari ku riƙi alƙawari za ku yi imani da Muhammad da tu'minunna bihi wa la tansurunnahu tun ba kafin a haife shi kafin ya zo kaga wannan ai garanti ne na samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi afdalus salatu wassalam amma subhanallah wanda Allah bai bashi rabo ba wanda bai dace ba sai kaga yana kareta wannan annabi duk wanda baya musulunci a yau ya kareta manzo Allah ne bai yadda bane saboda ai musulunci shine addinin da bai addinin da annabi Muhammad ya zo da shi dan haka kiristoci sun karyata manzan Allah ne ba su yarda da shi ba ba su imani da shi ba ba su aminta da shi ba kuma ba za su yi aiki da da maganarsa ba kaga wannan ba karamar asara ba ce mu kuma musulmi mun yarda mun aminta mun yi imani muna ma neman cetonsa kuma mu mun yadda ba za mu iya bautawa Allah ba sai da sunnarsa ina mamaki musulmi da yake da wannan aqidar ahlus sunna ahlus sunna wai wani dan bid'a wai ya iya bude baki wai ya ce wai ahlus sunna wai yana taba annabi wanda kai littattafanka a cike suke da fifita waliyai akan annabawa da taba annabin ma indi da zai taba wani waliyi da fifita wasu waɗanda ake zato ne fa ba ma tabbas a ba su wani matsayin ko wata ɗaukakar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita har da ƙari ai ba wani mutumin da yake son annabi sama da ahlus sunna wallahi faɗi kanka tsaye babu shi ba a yi wannan mutumin ba shi fa cewa shi ahlus sunna ne me ahlus sunna me bin sunnar annabi shi gaba ɗaya rayuwarsa abinda annabi ya ce ai za yi kai ku kana da wani mai baka sako ba manzon Allah ba sau nawa shehinai suke ba da awamir wanda ba wanda annabi ya bayar ba azkar da zikirai da wurdai da nafiloli da kaza kaza kaza da sauransu wannan fa shine rikicin tsakanin yan bid'a da ahlus sunna shi dan bid'a ya yadda malaminsa zai iya bashi wani saƙon da ba annabi ya zo da shi ba kuma idan ba haka bane wani ya fito ya ce ba haka bane saƙuƙuka nawa ake baku wanda ba annabi ne bayar ba kuma a bautar da ku akai kuma ku kama ku rike sama da wanda annabi ya zo da shi shine kawai wajihin sabanin ku ajiye abinda duk wani zai faɗa ba annabi ba duk walittakansa duk dogon carbinsa duk rawaninsa duk matsayinsa kowane ne shi wannan shine san annabi na gaskiya da kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka mughamiri duk wani zance in dai qauli muhammadin ya zo ajiye shi haka yake haka imani yake amma haka yake a mu'amalarka haka yake a aikinka yanzu nawa nawa ne wuridai da zikirai da ake ta rikici da mutanen nan sun introducing waɗannan zikirai da wuridai da nau'uka na ibadu da ake ta yi wanda ba a ɗabiye ba bai ciyaye ba kuma ba a ba da dama a yi ba amma ana tabbatar da mutane su yanzu nan waye maƙin annabi auradu da wuridai da kuke ba mutane da tarbiyya da kuke ba mutane wai wai wuridin tarbiyya shi kuma wani annabin ne ba shi kuma san annabi ne wannan yanzu mai wannan wai shine zai zai cewa ana taba masa shiyin sa saboda Allah da nau'uka na ibadu da kuka wa mutane yanzu ko wazifan nan kadai da ake wazifa nau'in yadda ake zama a kewaye kyalle ana ana daga sauti ana ana waye ce ai ba aya ba hadisi duk sanka da annabi wallahi baka yi suka tabbatar cewa annabi yau ya zo ya yi wani abin ba bai ba kuma ya kamata ka sani cewa duk wata ibada duk kyanta duk birge wanda za ka yi a ciki in dai ba irin haka annabi ya yi ta ba to babu ita karka ce to ai kuma kuna yin kaza to kuma kaza din da kuke to kaza a kare wannan nakan da kace mai kyau ne karka kar a ce ai kai sata sai ka ce to ai kai ma ai barawo ne to kenan ka yadda mai kai sata ke la da ka san annabi shine ba wai a baka ba a daina yaudara a daina ha'inci a daina kasuwanci da san annabi abi annabin da gaske kawai in ya ce ayi ayi kuma duk wani mutum mai matsayi da daraja wallahi mu a fahimtar mu abin da aka karantar da mu wallahi matsayinsa da darajarsa bai kai ta Muhammadu na Abdullahi ba sallallahu alaihi wasallam haka abin yake a magance a aikace da haka duk wanda yayi ba daidai ba inda ya keta gona annabi to shi ma sai an keta shi kuma sai an gaya masa abin da ya ba daidai bane ba wani wanda yake da alfarma sama da alfarman manzo Allah a kiyama amma kai ka ce duk wanda ya bi ka ya bi dariƙar ka ranar kiyama shehin ka zai zo da riga mai aljifai dubu saba'in zai yi lodi kowane aljihu zai ɗauki mutum dubu saba'in ko ɗari kaza kai fa kafa da wannan abu to ina ina ina ana laha ana laha da annabi ya faɗa ina ce tunda manzo Allah ya ce ni ne mai ni ne mai kaga nan aikace ma ka nuna cewa malamin ka yana da wani matsayin da annabi bai da shi a kiyama ku daina yi mutane ƙarya kuna yaudarar su Allah ganar da mu Allah fahimtar da mu Allah ubangiji ya tsora mu akan daidai Allah ya tsare mana mutuncin mu da addinin mu kuma Allah ya Allah ka sa mu bi annabin nan da gaske ya ubangiji duk wanda yake da awar cewa yana son annabi ƙarya yake Allah kar ka bar shi ya mutu face sai ka tona asirin sa duk wanda yake yin kasuwanci da neman suna ko neman wani ba akan bin annabi din nan Allah kai ka san ƙarya yake ya Allah kada ka bar shi tun a cikin gidansa ya Allah ka tozarta shi kai ma ka je kai wannan addu'a Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته